بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin ashirin ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da bakwai ga watan march 1999 muna karatun littafin al-aqidatu tahawiyya sharhu wa ta'liq muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah idan ba a manta ba mun karanta inda al-imam tahawi yake cewa dangane da Allah madaukakin sarki to mu ahli sunna muka ce aqidar mu game da Allah to Allah ɗaya ne ba shi da ainihin abokin tarayya malam ya ce kore ainihin abokin tarayya game da Allah maɗaukakin sarki ba zai tabbata ba har sai ka kore nau'ukan shirka guda uku nau'in farko shine shirka a wajen rububiya rububiya shine tabbatar da cewa Allah shine rabbu shine mahalicci shi ke sarrafa abubuwa ka tabbatar da cewa duk aikin da ka san Allah kaɗai ya kaɗaitu da shi to ka kadaita shi akan haka karka hada shi da wani karka kwace daga hannun Allah ka baiwa wani karka ainihin tuhumci Allah da cewa sai da ya nemi gudunmawa wani ko ya samu daukin wani sannan ya gabatar da haka in har ka samu irin wannan cikin aqidarka to shikenan ka zama zunzurutun mushriki kamar fir'auna sallar ka da azumin ka ba su da amfani gare ka ya kamata ka san wannan wannan aqida kamar yadda malam ya faɗi cewa an samu kaɗan ne cikin waɗanda suke ainihin wato cewa musulmi ne kaɗan ne daga ciki ainihin wannan aƙida ta ɗarsashe su daga cikin su ainihin akwai mu'tazila mu'tazila suna cewa alheri to Allah ne ya halicce shi sharri kuma mutum ne ya halicce shi don haka ya zan su ma suna da kwatankwacin aƙida ta majusawa kenan cewa mahalitta guda biyu ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin muna cikin bayani sai lokaci ya ƙure mana ajiya a ƙashin gaskiya jama'a wato tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya halitta wannan abu ne wanda yake ainihin abu matsala ce wadda take mai matuƙar muhimmanci wadda hatta kafiran da an samu da yawancinsu ainihin ba su yi wa Allah runtu akan haka ba sai dai nadiran kamar fir'auna na daga cikin waɗanda suka yi wa Allah runtu game da ayyukan Allah domin fir'auna ya yi da'awar rububiya al'ula cewa shi ne rabbu ɗin ma babu wani mahalicci ma sai shi yace ana rabbukumul a'la to wannan ainihin irin aƙida a ƙashin gaskiya akwai wasu da ake ganin cewa musulmi ne a cewar da wasu suke gani amma waɗannan mutane saboda ɓacin wannan ɓangare na aƙida suka tabbata kafirai kamar su ibnu arabi ibnu arabi ba ibnu arabi ba da kuma shehu tilmisani da su ibnu sab'ina da su ibnu faru waɗannan dukkaninsu ba su tabbatar da ɗayantaka Allah dangane da ainihin wato rububiya ba sun ainihin tuhumci Allah dangane da wannan janibi cewa wasu abubuwa to akwai wasu cikin halittu waɗanda ke da gudunmawa ko ɗauki ga Allah wajen halitta waɗannan abubuwa wannan kafirci ne Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye asani na biyu malam ya ce ashirku fil uluhiyya aw al ubudiyya shirka game da ainihin wato ainihin tabbatar da ibada ga Allah allantaka ko kuma ibada ga Allah ma'ana kar ka sake a same ka da wannan shirkar ya zama wajen ayyukan da za ka yi wa Allah to kar ka haɗa Allah da wani a can ka fahimci abin da ake nufi ayyukan duk da Allah ya yi ka tabbatar da cewa shi kaɗai ya yi to ka samu tauhidin rububiya in ka haɗa Allah da wani anan to ka ainihin rushe tauhidin ka na rububiya a nan kuma abin da ake so shine ka tabbatar da ka kore a shirki fil uluhiyya wato ka kore shirka game da ainihin tabbatar da ayyukan da kai kake wa Allah awul ubudiyya ko kuma ibada ibada da kake wa Allah zan Allah kaɗai kake wa wa huwa an ya abu da ma'allahi ghairahu min al'ambiya'i wa salihina nau'in wannan shirka shine mutum ya ainihin wato bauta wa Allah tare da wani daga cikin annabawa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka hada kana bauta wa Allah tare da shi ka zama mushriki a wannan janibin mushriki kuma tantirin mushriki irin fir'auna shi yasa ko annabi Muhammad ba a bauta ya kamata kowa ya san wannan haka salihai ka samu wani bawan Allah nagari kamar ainihin abubakar siddiq ko kuma wani waliyi ko wani bawan Allah kazan kana bauta mishi wannan bauta a aikace ne ko a lafazance bai halatta ba ka yi tuntuɓe ka kira shehu da bello ko ka kira kakanka ko ka kira wani daban wanda ba Allah ba wanda wannan neman agaji ibada ne ba a nema wurin kowa sai Allah kana yin haka shirka ta shigo ciki kalisti ghasati bihim kamar neman agaji a wurin annabawa ko salihai ka afka cikin wani mugun hali kana neman ɗauki sai ka kira wani annabi ko wasu salihai wani da'ihim da kuma kiran irin waɗannan annabawa da salihai inda shada'idi a halin tsanani wani hawi zalika da makamantan haka sai ya ce wa haza ma al'asaf wannan ainihin shirka game da tauhidin uluhiyya abin bakin ciki fi hadhihi ummati kafir tana da yawa a cikin wannan al'umma ta musulunci ta yadu ta yi dandazo har ta rikide ma ta zama kamar ita ce asalin tauhidi wa yahmilu wizrahu al-akbar ulaika al-mashayikh amma laifin wannan shirka mafi girma to waɗannan shehunnai su ne za su ɗauki wannan laifi allazina yu'ayyiduna hadha naw'a min shirki waɗanda su ne suke karfafa mutane akan wannan nau'i na ainihin shirka bismi tawassul da sunan wai tawassuli ne wai neman kusanci ne idan kai tuntuɓe ka kira sunan shehi madadin ainihin shi wannan malami da ya ji ka ya ce maka kai ka kira sunan Allah sai ya rabu da kai ya shiru to na daga cikin dama abin da ke sababar da bid'a kenan jahili yayi mummunan aiki a gaban malami malami ya shiru shirun nan da malami ya sai jahilin nan ya dauka addini ne don aka samu wani bawan Allah ya ce wannan abu da kai ba daidai bane ka kira sunan Allah mana to wannan malami da ke kusa shehi sai ka ji ya tsaya yana karewa a cewa ai tawassuli ne ai da kai tuntube ka ce shehu da bello ai ba wai kana nufin su su zo su agaje ka ba kana nufin su kai ka kusa da Allah Allah ya agaje ka dan haka me laifi shine zai kaga yana karewa shine malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace waɗannan shehunan da ke kare irin wannan shirka to zunubin farko na wannan shirka yana kansu yusammuna ha bi ghairi ismiha kaga suna kirayata ba da sunanta ba kamar yadda annabi ya kira giya kenan yace za su zo suna kiran giya ba da sunanta ba kaga shirka ce nan mutum yayi amma sai suka kira ta da wani suna wanda ba sunanta ba suka ce ainihin tawassuli jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a wannan babin to haka ainihin sujuda ta shigo sujuda ta kasu kashi biyu dangane da kai musulmi akwai sujudar cikin sallah akwai kuma ainihin wato sujuda wadda take ta wajen sallah wajen gaisuwa sujuda ta cikin sallah ita ce hadisi yazo cikin sahihul bukhari da sunan abi dauda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an umarce ni in yi sujuda akan gaɓoɓi guda bakwai da goshi da hanci abu ɗaya ne sannan tafukan hannaye in ka haɗa tafi na farko tafi na biyu ka haɗa da ainihin goshi ya zama uku sannan guyawu biyar kenan sannan gaffan kafafuwanka bakwai kenan manzo Allah ya ce an umarce shi yayi sujuda akan haka wanda duk ya sake ya naƙasa daga cikin waɗannan gaɓoɓi sujuda shi ta naƙasa sallar shi ta naƙasa amma dangane da wajen sallah mutumin duk da ya rissina ko ya tsuguna ya gaida wani to wannan ya yi mishi sujuda waccan sujuda daban ta sallah wannan kuma sujuda ta gaisuwa daban al'imamu tirmidhi ya rawaito hadisi da isnadi kyakkyawa mu'azi dan jabal an tura shi aiki a ainihin kasar yaman da ya dawo suna haduwa ainihin a hanya shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tsuguna sai ya gaishe shi manzo Allah ya daka mishi tsawa ya ce ma ina ma'anan ma ismu fi'li amrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab kamar kace kai bari ya daka mishi tsawa lafiya sai ce na je na ga gwaraza sadaukai haka ake tsugunawa ana gaishe su sai na ga mu kuma ba mu da gwarzo sadauki irin ka shi yasa na zo ne maka wannan manzo Allah yake da zan umarci wani yawa wani sujuda da mace nace ta wa mijinta sujuda kaga sanin dalilin hadisin yana taimakon ka ka gane ma'anar hadisin tsuguno ne ya tsuguna ya gaida annabi amma sai annabi ya kira wannan abu da sujuda to wannan ita ce sujuda ta gaisuwa kenan to bai halatta ba in ka yi ta ga wani to ka bauta mishi wannan sujudar ba wai sai ka kai ga kofa goshinka ƙasa da dafa hannayenka ba a'a da zarar ka zo kana tsaye kikan zaka gaida shi ka risnar da wuyanka ka yi mishi sujuda saboda qur'ani yayi nuni zuwa ga haka Allah madaukakin sarki yace udkhulul baba sujjadan ku shiga wannan ainihin kofar gari kuna masu sujuda sujuda zai yi su shiga gari suna tura goshinsu duk malaman tafsiri suka ce ma'anarta shine su shiga garin suna masu rissunar da kai ashe rissunar da kai shi kanshi wani nau'i ne na sujuda amma ba sujuda sallah ba to kar ka sake gari ya waye ka je gaishe da mahaifinka ka ainihin rissuna ko ka tsuguna ko kana tsayin kuma ka sadda kanka ko kai wa shehinka ko kai wa uwarka ko sirikinka in kai haka ka aikata aiki na shirka Allah zai fushi da kai Allah zai fushi da mahaifinka matukar mahaifinka yarda da haka abin da ke sunna Tirmidhi ya sake ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in mumini ya haɗu da mumini suka yi hannu bayan sun yi sallama zunuban su sai su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya ke kakkabar da ganyenta kai ba mumini bane mumini ne babanka ba mumini bane mumini ne ku yi abin da annabi ya ce mana ku bar abin da annabi ya hana to amma shedan ya riga ya shiga ya sassarƙafa waɗannan matsaloli sai kaga har malamai ne suke nemo dalilai qur'ani da hadisi wai su tabbatar da tsuguno to tsuguno dai ba addinin musulunci bane maguzanci ne ya kamata ka guje shi dalili kuma babu dalili a cikin alqur'ani ko sunna waɗanda ainihin suka tabbatar da su sai dai dalilai na hana ainihin haka karara kamar yadda kaji ainihin waɗannan hadisai ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk sanda ka gamu da sirikinka ko babanka ko uwarka ko wani ka ɗibi ka shafanya ka kauce can gefe ka je ka tsuguna duk inda ake cin mutunci ka ci zarafinsu mahaifinka miƙa mishi hannu ba kaucewa za ka yi can gefe guda ba miƙa mishi hannu ku gaisa ku samu ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma matsalar da take faruwa shine kamar yadda na fara faɗe malaman ne ke ɗaure musu gindi sai a ce a gashi annabi Yusufa ga dalili a cikin suratu Yusufa wannan ai dalili ba dalili ne gare ku ba dalili ne a kanku domin annabi Yusufa ai akasi ne ya faru uwayen nashi ne suka yi mishi durkusan shi kuma in haka ne in dai aiki za a yi da zahirin ayar to shikenan ku iyayen sai ku rinka kwanta kuna gaida ƴaƴayen in haka ne balle shari'ar annabi Yusufa ce ba shari'ar mu bace to kuma a ƙarƙashin shari'ar tashi iyayen ne suka tsuguna suka gaida ƴaƴan ku kuma yanzu ana fafutukar ƴaƴan su tsuguna su gaishe ku ne shi yasa ya kamata kowa ya san wannan kai ne malamin makaranta malamin islamiya malamin aji boko lecturer ka shigo kada yara su miƙe wajen gaishe ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan ba addinin musulunci bane inda manzon Allah ya sassauci akan haka shine tashi domin tarban bako yana kan dabba a sauke shi saboda ainihin hadisin sa'adu dan mu'az wanda yake shugaban Yahudawa ne sai ya musulunta waɗannan Yahudawa kuma sai suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka haɗa kai da wasu mutane kafirai yan waje suka zo za a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya taimaki manzon Allah a kansu sai Allah madaukakin sarki ya umarci ma'aiki ya je ya tare su aka je aka tare wannan ƙauye nasu kwana goma sha bakwai ba shiga ba fita duk mai abinci abincin shi ya ƙare sai suka naɗo wakili a zo a binciki wani daga cikin mutanensu yahudawa da ya musulunta wai me za a yi musu ne da aka zo aka bincike shi sai ya nuni zuwa ga wuya cewa duk yanka ku za a yi to suka fito suka nemi sulhu manzo Allah ya ce a'a akwai dan uwanku shugaban ku wanda yake tare da mu a je a ɗauko shi yana kwance ba lafiya in ya zo duk hukuncin da ya muku mun yadda aka je aka ɗauko sa'adu dan mu'az aka taho da shi ana zuwa sai manzo Allah ya ce qumu ila sayyidikum bai ce ƙumu li sayyidikum ba bai ce ku tashi don shugabanku ba sai ce ku tashi ku tarbo shugabanku saboda yana kan wannan ainihin raƙumi ba lafiya sai suka tashi suka tarbo shi suka ainihin sauke shi saboda haka wannan kadai shine dalilin da za a kafa hujja kuma ga ma'anar shi don haka babu dalili akan wani babba ya zo kotu ce a ce kot alkali zai fita ko alkali zai zauna duk wannan ba addinin musulunci bane sarkin gargajiya da ike zaune fadawa na tsaye wannan addinin maguzanci ne addinin kiristanci ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗi haka cikin sahihul bukhari sallah manzon Allah yake ganawa da Allah kenan wuri mafi ɗaukaka amma bai da lafiya yana zaune yana limanci sahabbai sai suka tsaitsaya manzon Allah ya marmaza musu nuni ya musu kiliya haka da hannu ku zauna ku zauna nan da nan sai suka zauna ana idar da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi a daguzu kun kusa ku yi aikin maguzawan Farisa da kiristocin ƙasar Rome manya na zaune ƙanana na tsaye a sallah kenan jama'a balle haka siddan ka tsaye da su kamar kai ne ka halice su kai kuma kana zaune ba wai ka'ida wannan zuwa raka'a hudu ba an sallame ba kowa ya zauna to amma a nan ma ba a yadda ba balle kawai suna tsaye ne kai kuma kana zaune wai ba zai yiwu sarki na zaune kowa na zaune ba wannan ba addinin musulunci bane wallahi waɗannan abubuwan su ne suka zubar da girman ku waɗannan gidaje naku kakaf da shehu usman ya yanka muku ya yanka muku ne ku tsaye da alqur'ani da sunna qur'ani da sunna su ne mutuncin ku su suka kafa gidajen ku iyayen ku da kakannin ku malamai ne suka karɓo tutar qur'ani da sunna suka yi jihadi shehu ya zo ya tsara musu yadda za su yi rayuwa ya rubuta musu littafi bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa bayanin nasbil imami wa iqamatil jihadi Allah ya ji kan shehu dan hodiyo amma duk sai suka watsar da wannan tsarin aka koma gargajiya saboda haka kuna son girman ku ya tabbata ku daina cewa kanku sarakunan gargajiya jafa'in farko da kuka yi kanku kenan jafa'in farko kenan kamar kuna cewa sarakunan maguzanci ne ku cire wannan kalma ku ce ku sarakunan musulunci ne kuma ku rinka yin musuluncin a aikace jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kai kuma da kake saurare na a matsayinka na dattijo ka ɗau ka bawa ne ko kana da ɗa ko makamancin haka ai ta masifa da kai akan wai ɗai ɗanka baya tsugunawa yana gaishe ka saboda Allah dan menene zaka ɗauki hakkin da yafi ƙarfin ka kai rinto akai kana jayayya da Allah ne ba da shi kake yi ba duk halin da aka shiga kai kuma ɗakar ka sake babu larura babu fatawa da za ta yi sauki a ce ka tsuguna ka gaida mahaifinka gaya shine ai an gaishe shi ba zai ansa ba saboda an gaishe shi a tsaye eh to shikenan a daidai a gaishe shi tun baya ansa wata ran zai ansa amma ba fa za a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ba Allah ya fushi shi kuma ya huce in Allah ya fushi sai ya sako da kwaran kwatsa fa jama'a kwaran kwatsan Allah ya fushi Allah ya wa wasu kwaran kwatsa saboda ya fushi da su amma babu dattijan da ya isa ya kwaran kwatsa a gidan shi dan yayi fushi duk kwaran kwatsan nan iyakarta daga bakin shi ne zuwa kirjin shi ta kare shi za ta kona dan haka sai ya hakuri ya karbi gaisuwar da aka mishi ya bi sunna ya samu lada shin kai ba musulmi bane kai baka kaunar manzon Allah to manzon Allah ya ba da umarni cewa ku yi hannu kuma yanzu kai saboda Allah ɗa ka haife shi a cikinka wannan girman kai za ka yi mishi kai ne fa ɓangarenka ne kamar raba ka biyu aka aka ce ka ɗauki hannunka na dama da na hagu ka rungumi juna kamar haka ne fa dan me za ka yi kyama kana kumburi kana huci duk wannan wallahi tallahi shaidan ne kawai yake neman ya tasiri a kanka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa iyaye da surukai ku dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku bar maganar nan da shehunnai suke gaya muku waɗannan shehunnai in kuka bi maganganun su in kuka je Allah zai saka su Allah zai saka ku a wuta baki daya ku zo kuna tsine musu suna tsine muku saboda me saboda kun bi su a biyayya sabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shiryar da mu mala yace as-salis nau'i na uku na ainihin shirka wadda sai ka kore ta tukuna za ka tabbata musulmi a shirki fi sifat shirka game da siffofin Allah wato dangane da sunaye da siffofin Allah to karkai wa ainihin Allah maɗaukakin sarki runto ko tarayya akan haka misali kafiran makka sai suka yi wa Allah runto suka ɗibi wasu sunaye na Allah sai suka sa wa gumakansu suna da gunkanya sai suka ɗauki sunan Allah al'ilahu sai suka sa mata suka ce mata allatu allanya suna da ainihin wata gunkanya sai suka ɗauki sunan Allah almananu Allah mai yawan kyauta da ƙari baiwa sai suka sa mata almanatu suka ɗauki sunan Allah al'azizu Allah mabuwayi sai suka sanya wa wannan gunkanya tasu suna sai ya zama ainihin al'uzza Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗannan kafirai akan haka ba daidai ba ne kai ma yanzu ka ɗauki wani suna na Allah ka ainihin sanya wa wani jama'a suna kenan balle wani mukami na Allah sunan Allah bai halatta ka ɗauka ba ko wata siffa Allah ka ɗauka ka ba wani balle ka ɗauki wani mukami na Allah ka ba wani mai labaran duniya a rediyo ko a talbijin ko a ina tuntuɓan harshe in yayi mataimakin shugaban ƙasa ya ce shugaban ƙasa sai ya ce jama'a ku gafarce ni mataimakin shugaban ƙasa zai ce mataimakin shugaban ƙasa ya ce sai ya ce shugaban ƙasa ya ce sai ya ce jama'a ku gafarce ni amma ka yi shirka dangane da mukamin Allah ba za ka ce Allah ya gafarce ka ba sai kai ta nemo dalilan da za ka kara kanka me ya hana mai labarai nemo dalilan da zai mai da mataimaki shugaba wa zalika bi an yasifa ba'd khalqihi ta'ala bi ba'd sifat wannan shirka kuwa ita ce mutum ya dubi wasu halittu na Allah madaukakin sarki sai siffanta shi da wasu siffofi na Allah al-khassati bihi azza wa jalla siffofin da suke sun keɓanci Allah ne shi kadai ka ilmil gaibi masalan kamar sanin gaibu sanin gaibu wata siffa ce wadda Allah kaɗai ya kaɗaitu da ita to sai ka ɗauko wannan ainihin sanin gaibu sai ka danganta cewa annabi ya san gaibu ko shehu wane ya san gaibu wannan shirka ta shigo maka kenan dangane da siffofin Allah domin wannan siffa ta Allah Allah kaɗai ya kaɗaitu da ita ba shi da abokin tarayya a kai to in ka ɗauko ta ka danganta ga wani to shirka ta shigo malam ya ce wa hadha nau'u muntashirun fi kasirin min sufiya wannan nau'i ya yaɗu da yawa a cikin sufaye waɗanda suke masu bin ɗariƙu wa man ta'assara bihim da kuma waɗanda suka ta'asirantu da sufaye kun san akwai sufaye zunzurutun sufaye masu bin ɗariƙu tijjaniya ne kadiriya ne shaziliya ne da makamantansu waɗannan suna bin ɗariƙar da duk ka'idar da ɗariƙar tace ba sa kaucewa in ma har suka kauce sai sun je shehu ya jaddada musu imanin wannan ɗariƙa ko kuma ainihin wato muƙaddami to akwai kuma waɗanda yake asali ba ɗariƙar suke ba amma ta'asirantuwa suka yi da su ko anan akwai su akwai wanda yake ɗan ɗariƙa ne ɗari bisa ɗari akwai wanda yake kuma jahili ne kawai zaman shi tare da ‘yan ɗariƙa ne shi ma sai ya ɗauki sunan ya makala wa kanshi amma wani ko wazifa baya yi wani ko salatul fatika tare shi baya iya yi amma ya ta'asirantu da su saboda bahaushe ya ce zama da maɗauka kanwa yana kawo farin kai shi yasa ba a son ko anguwa in ba bala'i irin yadda aka fada ba ko anguwa ba a hada da dan bid'a saboda in kuka hada anguwa da dan bid'a in kai ba kai bid'a ba matarka za ta yi in matarka ba ta yi ba karshen ta sai danka yayi sai ka same shi wata ran ya kewaye su suna zikiri shi ma yana kallon su yana yi irin wannan zikirin nasu da suke na bid'a مثل قول بعضهم في مديه النبي صلى الله عليه واله وسلم kamar yadda aka samu wani daga cikin su yana yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa fa inna min judika dunya wa darrataha fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami wannan busiri ne mai alburda ne a shekul albani kuma ya biyo ta kanshi mun fahimci wannan mai alburda busiri yana cewa fa inna min judika dunya na daga cikin alherinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ad-dunya wa darrataha duniya da yar uwarta duniya da lahira duk an yi su ne dan manzon Allah kamar yadda shi yake cewa wa min ulumika kuma kaɗan ne cikin iliminka ilmul lauhi wal qalami ilimin da yake a lauhul mahfuz da kuma nun wal qalami wa ma yasruna dinnan to duk abin da wannan alqalami yake rubutawa kaɗan ne wai cikin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan matsala ta farko ita ce mallaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama duniya da lahira wannan dama kamar yadda kaji malam ya faɗa wannan aƙida ta yaɗu da yawa cikin sufaye sai a ce in an yi duniya dan manzan Allah to duk magiyar da yake maka da haka kaka bashi saboda duniya dai ba a yi ta dan manzan Allah ba duniyan nan waɗanda aka yi ta domin a zaunar da su a ciki su ne halitta biyu mutum da aljan mutum da aljan ɗin nan ko Allah cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya abudun aljanu da mutane ban halice su ba sai dan su bauta mini to waɗannan kuma su ne duniya to sannan a ce an yi wuta dan manzon Allah an yi aljanna dan manzon Allah duk wannan ƙarya ne ya zo a cikin hadisan ƙarya ne duniya an yi ta ne ainihin don a bautawa Allah lahira kuma don ai sakamako akan wanda ya bautawa Allah haka Allah ya ce liyajziyal ladina amanu bima amilu Allah dan ya sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da irin aikin su saboda haka ya jama'a wannan aƙida ita ce busiri sai biya waƙe ta anan sannan cewa abin da ke lauhul mahfuz abin da ke lauhul mahfuz Allah kadai ya san shi fa sai wai aka ce wai wannan min kadan ne cikin ilimin manzon Allah ba ma wai iyaka ilimin kadan ne ma min tabi'idiyya ce sannan kuma sai alqalam wannan alqalami shine abin da Allah ya fara halittawa sai Allah ya ce mishi kai rubutu sai ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta ainihin abin duk da zai faru tun daga farkon duniya har ƙarshen ta to wai aka ce wai duk kaɗan ne cikin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gashi Allah da kanshi ya ladabtar da annabi ya koya mai yace ainihin wato wa ma utitum min ilmi illa qalila dan ilimin kaɗan ne to amma gashi an ce cikin ilimin Allah ma to shi manzon Allah wannan kaɗan ne ma cikin nashi ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan magana ya ɗauko ta daga ainihin busiri ne a cikin alburda amma a nan zan tsaya in yi tambihi ya kamata jama'a su fahimci babu lazimi tsakanin mutumin da ya faɗi kalmar shirka da wanda yake da aƙidar shirka mu salafiya ba ma tuhumar busiri wanda ya alburga da cewa kafiri ne ba kuma ma tuhumar alfazazi mai ishiriniya da cewa kafiri ne amma muna cewa akwai kalmomi na kafirci a cikin ishiriniya akwai kalmomi na kafirci a cikin alburda kuma faɗar haka bai warware waccan magana tamu ta farko ba domin so da dama mutum yana yin a kalma ta kafirci ce amma lazimtar abin da take hukuntawa bai ainihin fahimce shi ba don haka ba za a kafirta shi ba sai an tsayar mishi da hujja ba mu da dalili akan an tsayawa da alfazazi dalili ya ki yadda ko kuma ainihin shi busiri don haka zaka ga za mu iya karanta alburda za mu iya karanta ainihin ishiriniya amma inda kalmar shirka ta zo sai mun faɗa saboda me saboda kar a ɗauka cewa duk abin da ke ciki mun amince da shi don haka su da kansu suka kafa ka'ida suka ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu kace duk sanda zaka yi ba annabi muhammad ka auna yace domin duk magana akwai abu mai yiwuwa akwai kuma mara yiwuwa ai to shikenan alfazazi ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin alburda shi sannan busiri ya yabi ainihin ishiriniya busiri ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kurakurai sun faru wanda tabbas da manzon Allah na ji sai ya ainihin gyara kamar yadda wata baiwa ta zauna tana waƙe kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin ta sai rabu da ita وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد الأما فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجئ manzo Allah yana da wani sahadi ne da ke waƙe yana yaban shi manzo Allah yace dan uwanku Abdullahi dan Rawaha yana waka yana yabona gaskiya yake faɗe me yake faɗi shine sai manzo Allah ya rera waka yace ga abin da yake cewa wasina rasulullahi yatlu kitabahu manzo Allah na cikin mu yana karanta mana littafin shi littafin Allah idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u tun daga fitowa al-fajr a ranar huda manzo Allah ya nuna mana gaskiya da shari'a faqulubuna bihi muqinatun Allah ma qala waqi'u zukatan mu sun samu tabbas cewa duk abin da manzo Allah ya faɗa sai ya afku sallallahu alaihi wa sallam yaditu yujafi janbahu an firashihi da daddare kuma manzon Allah yana tashi daga shimfiɗar shi ya karanta alqur'ani idza stafqalat bil mushrikin al madaji'u a lokacin da mushrikai bacci ya nemi su dadi wannan wakar ka san yan mata haka suke yanzu da an yi waka kwana bakwai duk yan matan gari sun iya wannan yarinya sai ta rike wannan waka sai ta zo ta zauna kusa da manzon Allah ta ne sai tunda manzon Allah ya san ba mugun abu take ba tunda shi kanshi ya ce babu laifi sai rabu da ita to ka san waka an ce waka wani lokacin sai kuma mutum sai shedanin kanshi sai ya tashi wannan yarinya kuma sai ta ratse sai ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fi gadin manzon Allah ya san abin da za a yi gobe ma sai manzon Allah ya ce a a a ki bar wannan ki ci gaba na dazu dai na dazu kaga ashe wannan mukami da ta dauka ta bashi bai amince ya karba ba wannan hadisi na cikin sahih bukhari bai amince ya karba ba yaushe ne manzon Allah zai yadda kuma a ɗauki wannan a ce wa inna min judika duniya wa darrataha kaɗan ne cikin abin da ka mallaka duniya da lahira din naka ne wa min ulumika kaɗan cikin iliminka ilmin lauhi wal qalami mutumin da aka ce abin da yake gobe ka sani yace a'a to yaushe za a ɗauki duniyar gaba ɗaya da lahira a ce tashi ce haƙura don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai yadda da wannan ba shine malam yace wannan na daga cikin irin waɗannan shirka to irin waɗannan suna da yawa kamar yadda alfazazi a cikin farko farkon ainihin wato ishiriniya yake cewa habibun bi asraril qulubi munabba'u manzan Allah masoyin Allah ne gaskiya ne manzan Allah masoyin Allah ne amma kuma zaka zo ka ji gyara ma akan wannan kalmar kiran manzan Allah da habibullahi rage mishi daraja ne khalilullahi ne ba mejo ba ne field marshal ne misali sallallahu alaihi wasallam to habibu in aka ce habib masoyin Allah amma soyayya bata cika ba to amma manzon Allah yana kwance zai rasu yace inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhizan min ummati khalila lattakhaztu Aba Bakr walakin khullatul islami wa mawaddatuhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah ya ɗauke ni ni khalilin shi ne baji daɗin shi ne babban makaunin shi ne yace kamar yadda ya ɗauki annabi Ibrahim yace ni kuma da zan tafi lahira da irin wannan abotar da irin wannan ƙaunar ta wani daga cikin ku a wuyana yace wallahi da Abubakar zan tafi da shi yace sai dai akwai ƙauna ta musulunci tsakanina da Abubakar akwai kuma zumunci na musulunci wannan ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi karfin habibullahi ma ya kai daraja ta khalilullahi kuskure na farko kenan mai al menene al ishiriniya da yace habibun bi asraril qulubi to kuskure mafi muni ita ce wannan kalmar da yace bi asraril qulubi munabba'u manzon Allah na bada labarin duk sirrin da ke cikin zukatan bayan Allah babu wanda yake iya bada labarin wannan sai Allah wala yunabbi'uka mithlu khabiri jama'a mun fahimci wannan to irin waɗannan muna cewa akwai gyare-gyare a cikin ishiriniya da alburda amma ba za mu ce mai ishiriniya kafiri bane mai alburda kafiri ne wannan ba shi cikin aƙidar mu ba za mu kafirta su ba sannan kuma ba za mu yadda ka shagaltu da karatun ishiriniya da alburda ka rabu da alqur'ani da hadisi ba sai mu ce ka bata yabon manzon Allah sallallahu alaihi daga cikin ainihin sahabban da ke ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wannan da ka ji na faɗa shine Abdullahi dan Rawaha sannan kuma akwai ainihin sahabi Hassanu dan Sabit suna nan da dama suke yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma Hassanu dan Sabit ya taɓa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ramuwar yaƙi da ainihin waka saboda balarabe yana cewa almautu lal'ar gwamma a kashe shi a wurin yaƙi da a ci shi da waka waka na da muhimmanci a wurin balarabe in aka yi waka aka yi maka zambo wallahi sai ka naɗa kayan ka dare ka bar tudun wadannan har kiyama ta tashi sai a rasa ina ka je saboda ɗaya an yi maka waka su waka na da muhimmanci a wurinsu to hassanu dan sabit ya waka kamar baiti talatin da tara ya bi manzon Allah ciki ya kuma kare shi ya yi wa mutanen makka zambo ya ci mutuncinsu manzon Allah ya ji daɗi ya ɗauki kuyanga ya ba shi ainihin kyauta sa'an nan aisha kuma da matsala ta shiga tsakaninta da ita da hassanu har abu ya zafi aisha ta ce daga yau na yafe maka tunda kayi wa ango na waka sai da tuna aisha kenan mun fahimci wannan da kyau ko shine malam yace wa min huna jaa balalu ba'd dajjalina to daga nan ne fa batan wasu dajjalai suka zo in aka ce dajjal siffa ce fa'aliya kazzab babban makaryaci hamshakin makaryaci aka samu wasu batattu makaryata allazina yaz'umuna waɗanda suke riya cewa annahum yarawna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama al-yawma yaqzatan ai a yau wai suke cewa wai suna ganin a wannan zamanin suke cewa wai suna ganin manzon Allah a fadake ido biyu ba a bacci ba jama'a mun fahimci wannan wa yas'alunahu amma khafiya alaihim min bawatin nufusi man yukhalitunahu su ce suna ganin manzon Allah ido biyu kuma suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da duk abin da ya boyu gare su na daga ainihin sirrin da ke cikin zukatan wasu waɗanda suke son su hudda da su kana son kai hudda da wani ko ka bashi jali ya je maka kasuwanci ko ka danka mishi wata amana amma baka san halin shi ba sai ka ji irin waɗannan da ake ce musu shehunnai sai su ce ai su sun ga manzon Allah sun mishi tambaya game da ainihin sirrin halin wane manzon Allah ya ce wani amintacce ne a bashi manzon Allah ya ce wani ba amintacce bane kada a bashi a yau dinnan a wannan zamanin fa wa yuriduna ta'mirahum fi ba'd shu'unihim saboda suna son su dora waɗannan mutane akan wasu sha'anoni nasu amma ban san halin su ba sai ka je wurin shehi sai shehi ya ce ka dawo gobe zan yi magana da manzo Allah gobe sai shehi ya ce ai an yi magana manzo Allah ya sa hannu a cikin mas'alar wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma kana li ya'lama misla zalika fi hali hayatihi malam yace ai manzon Allah koda yana da ran shi ai ba zai san wannan irin abin ba halin da sirrin zuciyar wani ai manzon Allah ba zai sani ba gashi sai malam ya iktibasi da aya ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da a ce na san gaibu da na yawaita wa kaina alheri da kuma babu wani mummunan abu da ya same ni yanzu yaƙi da aka je aka yi wannan yaƙi na ainihin Uhud ƙarshe wannan yaƙi manzon Allah sai da ya dawo an gaggabe haƙoran shi guda hudu biyu a sama biyu a ƙasa an fasa kanshi karfan sarka ya shiga cikin kokon kanshi abdulrahman dan auf ya zo cire mai nashi hakoran shi ma suka fice jama'a mun fahimci wannan hakori daya na manzon Allah ya fi duk hakoran shi hunnai baki daya gaba daya da waɗanda suke waliye da kowa da kowa jama'a mun fahimci wannan da kyau da manzon Allah ya san gaibu da ya kauce wannan mas'alar da bata same shi ba sannan bayan haka da ta faru kuma jini ya ci gaba da zuba jini ya ki tsayawa sai da manzon Allah ya sa ainihin Fatima yashi ta samo tabarma keso irin wannan karauni tabarma ta ta ta kaba aka zo aka ainihin yanko ta aka gasa tokar ta aka ɗiba aka sa aidin kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi Bukhari sai da ya kulla babi akan wannan aidin din manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aya ta zo cikin suratul araf aya ta 188 to jama'a manzon Allah bai san gaibu ba abin da ke cikin zuciyar wani da zaka yi hudda da shi gaibu ne ko da manzon Allah na da rai ba zai iya baka labarin shi ba balle kuma manzon Allah ya rasu sai ya ce fa kaifa ya alamu zalika ba'da wafatihi ta yaya za a yi manzon Allah ya san wannan bayan mutuwar shi manzon Allah ya mutu jama'a za mu zo za mu karatu musamman akan wannan matsalar na daga cikin aqidar sufaye ba sa yadda a ce manzon Allah ya mutu duk wata aqida da kaga waɗannan yan bid'a sun kafa akwai wani moriya da za su ci a karkashin ta fa ba haka ne banza ba fa kamar kai ne da kake zuwa ka je ka nome ainihin gona daji ne ka samu fili ka kai ka tafi ka nome kuɗi za ka biya ka je kai ta ɗiban dukiya kana zubawa taki dan ka san ƙarshen lokaci akwai sakamako to duk wata aƙida da ko ga sufayen nan sun kafa to jali ne suke ajewa akwai wata riba da za ta biyo baya cewa da suke manzon Allah bai mutu ba sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin hikimar haka shine za su zo su shimfiɗa kyallan su an jima ai suna wazifa za a ce manzon Allah zai zo zai zauna a kai da shi da khulafa'u to in ɗazu an ce maka ya mutu to yanzu kuma aka ce ya zo ya zauna a kan kyallan ka na wazifa kaga shehi yayi ƙarya don haka tun farko sai a ce ai bai mutu ba kuma yana yawo ko ina don haka yana yawo ko ina sai haɗu da yan wazifa kaza kaga sai zauna akan kyallan su ko to kaga moriyar da za a ci kai kuma tunda an san jahili ne ba a koya maka addini ba dama in ka zo to manzo Allah ya zauna akan kyalle ina ma'anar haka ai gobe ice ko zaka bada kuɗin omo na kyalle ko to kuɗin omo kuma ba zaka bada naira biyar ba ko dubu hamsin zaka kawo ko to kwana biyu kuma kyalle yayi dauɗa kyalle ya tsufa za a sake kyalle to kyalle na musamman ne kaza kaza sai an je wani wurin wani shehi a ƙasar Mali shi yake da kyalle da yafi albarka duk hanyoyi ne wallahi na kwangila fa hanyoyi ne na kwangila ya kamata kowa ya lura shi yasa kaga in matsalar ta tashi suke yin wurjanjan su ne a police station su ne a ina saboda kamar kai ne da rumfar kasuwarka duk abin da ya rushe rumfar kasuwarka ka hakura sai da ya rushe ka tukuna to hanyar cin abincin su kenan dan haka kakwai mamaki sun san ba addini suke ba Allah ya kiyaye bayan manzon Allah ya rasu yaushe zai san haka wantiqalihi ila rafiqil a'la ya ainihin wato koma zuwa ainihin wato wurin abokan zama madaukaka yana can tare da Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a can akwai wata kalma da Sheikh Muhammad Nasiru Dinil Albani yayi sai na ga dacewar kafin a tafi da nisa a tsaya a ɗan yi magana kaɗan a kanta saboda bayani dangane da aƙida jama'a baya buƙatar rufa-rufa yana buƙatar a fito ware wake a yi bayani kowa ya waraka waccan kalmar da ya faɗa cewa daga nan ne aka samu wasu batattu daga cikin makaryata da ke riya cewa a yau dinnan suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ido biyu to kaga wannan kalmar na daga cikin aƙidar da aka kawo wa mutanen ƙasar nan tamu kuma abin mamaki mutanen ƙasar nan tamu suka ainihin amince suka zauna a kai in bayan da aka zo aka samu wasu malamai suka miƙe da tsarkin zuciya suka yi gwagwarmaya sannan aka sassauta bayyana waɗannan aƙidoji wannan aƙida ita ce aƙida ta ɗariƙar tijjaniya wannan mas'ala dangane da ɗariƙar tijjaniya da mas'ala dangane da shi kanshi tijjani da ya kafa wannan ɗariƙa na buƙatar bayani bayani wanda yake na gaskiya na adalci na ilimi don haka na yi alkawarin wannan matsala kamar yadda na faɗa insha Allahu ta'ala amma dab da ƙarshen wannan littafi a inda za mu ji malam tsahawi yana cewa wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i wa naqulu inna nabiyyan wahidan afdalu min jami'il awliya'i akwai wata gaba da malamin zai faɗa haka yace mu ahlus sunna ba ma fifita wani waliyi akan annabi kuma mu muna cewa annabi ɗaya yafi duk waliyan duniya daraja to a nan muka je kam za mu sauke lamba za mu yi bayani dangane da tijjaniya da tijjani domin yana daga cikin waɗanda suka yi ainihin da'awar waliyai sun fi annabawa daraja na daga cikin waɗanda suka yi da'awar a cikin waliyan ma shi khatamul auliya'i ne wato shi ainihin din nan khatimul auliya'i ne cikamaki ne na su ainihin waliyai wato kamar bayan shi ma to kuma shi kenan an rufe walittaka to duk waɗannan abubuwa in muka je za mu yi magana a kai amma yanzu don ka ji wannan misali shi yasa sai muka zo da jawahirul ma'ani wanda yake shi jawahirul ma'ani ba tijjani ya rubuta shi ba ya kamata ka san wannan tijjani bai rubuta littafi ba sai dai yana da almajirai waɗanda ya zaunar da su ya rinka musu shifta ya nemi musu imla'i wato dictation yana faɗe suna rubutawa daga cikinsu akwai babban almajirin shi shine aliyul harazimi aliyul harazimi ɗin nan shi ya ruwaito jawahirul ma'ani daga tijjani duk abin da ya ainihin faɗa sai ya rubuta sannan sai ya zo ya karanta mishi shi kuma ya tabbatar da wannan magana to shine sai na zo mana da ainihin jawahirul ma'ani jawahirul ma'anin nan asalin bugun shi na farko wanda aka yi bugun ƙasar masar to ka duba ainihin juz'in farko shafi na casa'in da bakwai to akwai bugu kuma wanda yake na biyu wanda yake wannan bugu shine zai zama na biyu a bugun jawahirul ma'ani amma ga matsaba'a ta darul fikiri to shine ainihin wato shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara to darul fikiri da ta yi wannan bugu sai ta sake ainihin yi wa jawahirul ma'ani sabon bugu bugu na zamani bugun kwamfuta sai su 'yan ɗariƙa suna ta murna ai duk abin da ake cewa game da jawahirul ma'ani an yi sabon bugu a duba mana in za a gani eto wannan ya nuna su kansu kansu a tukunya ike dangane da ita jawahirul ma'anin domin babu bambanci tsakanin waɗannan bugu guda uku gaba ɗaya da bugun farko na ƙasar masar da bugu na ainihin biyu wanda darul fikir ta yi da wannan bugu wanda yake gashi a hannuna inna ma kawai wannan sabon bugu ne wannan tsohon bugu to a wannan sabon bugun gashi a juzi'i na farko shafi na ainihin hamsin da ainihin wato biyar a inda shi aliyul harazim ya ce alfasul sani a nan ina son in kawo maka dalili ne akan cewa tijjani ya yi da'awar shi ma yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a takaicen takaitawa shi tijjani din nan fa ya rayu ne a tsakanin ainihin wato karni na goma sha biyu zuwa karni na sha uku ma'ana an haifi tijjani hijiran manzon Allah na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin daidai ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya wato tijjani ya shekara tamanin da ɗaya a duniya kuma yau shekarun tijjani dubu ɗari ɗaya da tamanin da takwas amma kuma ya da'awai yana ganin manzon Allah ido biyu ya ce ba a mafarki ba shekarar shi ɗari ɗaya da tamanin da takwas ɗari da tamanin da takwas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da rasuwar shi yanzu ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu jama'a mun fahimci wannan yaushe ne wanda ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu zai yiwu kuma wanda ainihin ya rasu shekara ɗari da tamanin da takwas nan kurkusa a ce yana ganin shi yana karɓan doka daga hannun shi to a takaitan takaitawa dai bari mu ba Aliyu Harazimi ya bamu labari daga shehin shi yace al-faslu sani fasli na biyu fi fadli wurdihi game da falalar wurdin tijjani wa ma a'adda Allahu li talihi da kuma irin tattalin da Allah ya yi wa wanda yake yin wurdin tijjani wa sifatil murid da kuma siffar wanda ya kamata ya zama muridi wanda ya kamata ya zama shine mabi ga shehunnan dariƙar tijjaniya wa halihi da kuma halin da ya kamata ya zama wa ma yaqta'uhu an ustazihi da irin zikirorin da ya kamata ya karba daga shehin shi Aliyu al-Harazimi ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq wa bihi al-i'anati wa bihi al-i'anati wa huwa al-hadi ila sawa'i at-tariq qala radiyallahu anhu Aliyu al-Harazimi ya ce ina mai neman taimako a wurin Allah da dacewa domin Allah shi ke shiryawa zuwa ga hanya wadda take tsayayya yace Tijjani ya ce akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace shugaban halitta ya bani labari ya qazatan ido biyu lama naman ba a bacci ba ba a mafarki ba mahallin shahid kenan to ka'ida wurin malaman hadisi domin yanzu tijjani ya shiga fannin malaman hadisi ne inda ya saka kanshi a kurkuku kenan dan wallahi duk malaman da zaka kutsa musu kutsa musu mai waka su kuta lafiya amma wallahi ka shiga tarko malaman hadisi wallahi sai sun yi kata kata da kai ya shiga tarko malaman hadisi da yace akhbarani wato hadisi kenan ko to tsakanin tijjani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akalla akwai shekara dubu ɗaya da ainihin wato ɗari biyu kuma ya ce akhbarani ya bani labari ya kazatan ido biyu lama naman yanzu wannan a cikin ilimin hadisi daga cikin ainihin wato dalilan da ke sa a ƙi karɓan hadisi guda goma wannan fanni wannan ya faɗa wannan ya faɗa ɓangaren almardudu li sababi saqatin fil isnad ka'ida ita ce in ka zo ka ce ga hadisi ka danganta ga manzon Allah aka dubi kai baka sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba in daga malaman ka ka share waɗanda suka baka labari sai a ce ya zama al mu'allaq mu'allaq da'ifi ne to kwatan kwacin wannan kenan ko ka share mutum ɗaya rak a tsakiya sai a ce ya zama munqati ko mutum biyu a tsakiya a jere sai a ce ya zama mu'dal an samu wawulo kenan domin fadin wurin yayi yawa to yanzu nan fadi nawa ne yayi yawa nan wawulo kenan ko ko menene dasa shi kenan dasa shi kenan wannan ba wawulo ba dasa shi kenan gaba ɗaya babu haƙurin wannan mun fahimci wannan da kyau ko to ya ce ƙalali ga abin da wai annabi ya ce da shi anta min al'aminina kai tijjani kana cikin amintattu hankali kwance wa kullu man ra'aka min al'aminina wanda di ya ganka ma to yana cikin amintattu haka nan in mata alal imani matakar ya mutu akan imani wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin duk wanda ya kyautata maka wajen yi maka hidima au gairi ha ko wani abu daban to shi ma yana daga cikin amintattu in ba ku manta ba kamar shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce a nan Najeriya an yi wani kasaitaccen rikici a cikin Tijjaniya da suka tashi nada halifan Tijjani sai suka ɗauko wani mai kuɗi sai suka nada shi kuma wani shehi yana can da rawanin shi yana tawa Tijjaniya hidima da karatun shi suka ki nada shi wannan shehi sai hankalin shi ya tashi ya ga shi hidimar karatu yake dan me aka hana shi aka bawa mai hidimar kuɗi to yan goyon bayan shi suka fito suka yi ta surutu a gidan rediyon Najeriya na Kaduna wannan duk wanda ya ji kam ya ji su kuma waɗancan sai suka yo kungiya suka ce a'a ba haka abin yake ba Tijjani yayi wasiyar cewa duk wanda za a naɗa ya zan halifar shi to mai hidima ce ta hanyar kuɗi don haka wannan shehi sai ya haƙuri ya je can garin da wancan halifa yake iya masifar da zai ya tada hankalin da zai tayar ya haƙura dai ba su bashi ba ya dawo to kaga dukkan abin in ka duba kamar yadda muka faɗa maka a ɗazu wata hanya ce kawai ta kwangila ta zuba dubu ashirin ɗari ta dawo duk hanyar in ka duba kawai hanya ce ta haka neman duniya ne kawai gashi ya ce duk wanda ya kyautata mishi da hidima ko kuma da wani abu haka wa kullu man at'amaka duk wanda ya ciyar da kai abinci yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin babu hisabi babu ukuba kai tsaye da kaje kawai sai a ce wai udkhuluha bi salamin kenan babu hisabi jama'a wannan irin garanti wallahi ko annabawa ba sa ba da shi garantin aljanna imamul hakim ya ruwaito hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labarin cewa annabi yusufa yayi wasiya ga dangin shi bani isra'ila cewa ran da duk za ku bar kasan masar ku je ku kwakula kabari na ku fita da gawata ku tafi da ita tunda annabawa kasa ba ta cin su ran da suka tashi fita sai ya zama zamanin annabi Musa ne zamani ya yi tsawo duk dattawa sun kare ba a san inda kusan kabarin annabi Yusufa yake ba sai annabi Musa ya tara jama'a ya ce to ga wasiyar annabi Yusufa amma ni ban san inda kabarin yake ba wata tsohuwa tana can karshen sahu sai ta ce ita ta sani amma ba za ta faɗa ba sai an mata garantin aljanna annabi Musa ya ce tsohuwa aljanna ba tawa ba ce ba zan miki garanti ba in kin ga dama ki gaya mana in baki ga dama ba ki bari tace ba za ta faɗa ba nan take sai Allah ya mishi wahayi yace ba ta garanti sai ce to me abu ya ce an baki dan haka mu tafi ki nuna mana annabi Musa kenan ɗaya daga cikin manyan annabawa manzannin Allah guda biyar wanda har annabi sai da aka ce koyi da su wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli Allah ya ce kai hakuri kamar yadda manyan annabawan nan suka yi amma kaga annabi Musa ya ba da garantin aljanna yace ba tashi bace in zaki nuna fi sabilillahi ki nuna tace a'a aka ce to shikenan sai mai abin yace a bata yace to ya ce a baki dama tashi ce to amma nan gashi yana cewa wai annabi ya bashi garantin duk wanda ya ciyar da kai to zai shiga aljanna babu hisabi ba bincike ba custom ba komai sannan wala azab duk barnar da ya babu azaba ثم قال رضي الله عنه يتي سأنا تجاني يتي فلما رأيت ما صدر لي منه من المحبة صلى الله عليه وسلم وصرح لي بها yace da naga irin kauna da manzon Allah ya nuna mini ya fito karare ya nuna mini tazakkartu al-ahbaba sai na tuno masu kaunata wa man wasalani ihsanuhum da kuma waɗanda kyautata wasu ta zo gare ni wa man ta'allaka bi bi khidma da waɗanda suka zage su ne min hidima wa ana asma'u aksarahum Tijjani ya ce don ina jin da yawa daga cikin masu yi mini hidima a cikin ɗariƙata ya ƙulu na li suna ce da ni no hasi buka baina ya dayin lahi inda kallon nara wa anta tara in fa muka shiga wuta ranar kiyama kana ji kana gani tijjani za mu jayya da kai a gaban Allah tunda nan mun zage mini maka hidima ka ce aljanna to in fa muka shiga wuta fa to za a yi rikici fa aqulu lahum sai in ce da su la aqdiru lakum ala shay'in ni kan ba zan iya muku komai ba hidima dai ku ci gaba da yi yace amma falan ma ra'ayna minhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadhihi al-mahabba da muka ga irin wannan kauna da annabi ya nuna sa'altuhu sai na tambaye shi li kulli man ahabbani wa lam yu'adini duk wanda ya kaunace ni bai taba kiyayya da ni ba ka ji wa yau don kar ka kaunace idan yanzu iyaye da kakanni nan da malamai da duk ba sun kaunace shi ba yanzu gane mugu ne suka zo suna kiyayya da shi to kaga dabara kenan sai aka yi dungu duk wanda ya kaunace ni amma bai dawo ya gaba da ni ba ka ji wa yau dan dai in ka fara kaunar shi haka mutu kana kaunar shi shine sai ya ce to sai na ainihin cewa annabi duk wanda yake kaunata bai taba gaba da ni ba kulluhum yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabin qala radiyallahu anhu shine annabi ya bashi wannan garantin cewa za su shiga aljanna babu ainihin wato hisabi babu uquba sai kuma tijjani ya sake cewa wa sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama li kulli man akhadha anni zikran na roki annabi cewa duk wanda ya karbi zikirina an taghfira lahum jami'a dhunubihim cewa zaka gafarta musu dukkan zunubansu wai yanzu annabi yake roƙa wa ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara zunuban da suka gabata da waɗanda za su yi a nan gaba wa an tu'addiya anhum tabi'atihim kuma duk rigingimun da ke kansu in aka je kiyama zaka lamunce musu min khaza'ini fadlillahi daga cikin taska Allah la min hasanatihim ba daga cikin ladansu ba wa an yarfa Allahu anhum mahasibatahum ala kulli shay'in kuma kalamin ce min cewa za ainihin wato Allah zai dauke musu hisabi akan komai wa an yakunu aminina min azabillahi min almauti ila dukhulil janna za su kuma zauna cikin aminci tun daga ainihin wato mutuwa har zuwa shiga aljanna wa an yadkhulul jannata bila hisabin wala iqabin fi awwaliz zumratil ula kuma za su shiga aljanna a cikin tawaga farko wa an yakunu kulluhum wa an yakunu kulluhum ma'i fi illiyina fi jiwari nabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi kalamin ce min cewa ranar alkiyama za su zama cikin madaukakan mutane kusa da kai fa qala li sallallahu alaihi wasallama duk wannan roko ne wai tijani yana magana da annabi ne yanzu gaba da gaba mun fahimta shi ya rayu a karni na goma sha biyu zuwa sha uku annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a karni na ɗaya ya rayu amma kun ji suna magana gaba da gaba sai wai annabi ya ce da shi bamantu lahum hadha kullahu din na lamunce musu wannan zamanatan la tanqati'u hatta tuja hatta tujaruni anta wa hum fi illiyina na lamunce musu duk abin da za su yi dai sun karɓi zikirin ka su je su yi za su ainihin zauna su makwabtace ne a aljanna dab da ni kusa da ni abin da ya sa muka kawo wannan jama'a waɗannan mutane namu waɗanda ainihin wato mafi yawanci aka ƙuga su a cikin rikicin ɗariƙa mafi yawancinsu ba su san ɗariƙar ba mafi yawancinsu ba a ma taimaka an ɓatar da su an ba su zikirin ba sai aka ainihin rabu da su kawai sai aka jawo su dattijo yana zaune lafiya lau da ɗan shi sallah in ta yi mai rigar sallah ya mai ragon sallah da sauransu ɗan na fahimta addini ya karɓi da'awar musulunci sai su ce to shikenan ɗanka ya shiga addinin da zai ke zagin mu ya ce kai kafiri ne ya ce auren da ka auri uwar shi auren bai yiwu ba wannan zindiƙanci kenan ma'ana su ɗin nan waɗannan shehin nan su ne suke da wannan muguwar aƙida sai suka je suka samu wannan dattijo musulmi ne ba abin da ya haɗa shi da kafirci sai suka ce wai ɗanka ya ce kai kafiri ne shi kuma wannan tsoho saboda shiga rikici kawai shi kenan sai ya ce ai haka ne sai ya ce ya tsine wa ɗanshi albarka matar da ya auren mishi ya kwace kaza kaza suka yi ta haddasa fitina a ƙasar nan to wannan bayanin da muke in ba ku manta ba muka ce ku waɗanda aka cuce ku aka ce ku 'yan ɗariƙa ne aka ƙudunduna kanku a cikin tukunya ana jan ku akan jahilci ku tambaye su cewa tsakani da Allah me yasa ne ba a buɗe littattafan ɗariƙa ana karanta muku shin kai ka taɓa jin wani malami ya saka littafin ɗariƙa kamar wannan jawahirul ma'ani ko kuma durra ko wani littafi daban ya saka yana karantarwa babu to me yasa shin babu littattafan nan ne ko kuwa har kiristoci ana karanta musu bible ranar lahadi to me yasa su waɗannan ba za a karanta musu ko da yadda ake wa kiristoci a rinka musu ɗauke ɗaiɗai ba a ce to ku buɗo in aka buɗo aka ga za a gano wata taskira sai a ce to a rufe a yadda me yasa ba a yi musu haka saboda Allah ku tambaye su akan haka to me yasa in mun zo muna gaya muku gaskiya sai su ce ƙarya ne su sun ki su gaya muku gaskiya sai in an faɗa muku kuma sai su ce ƙarya ne to ku sani da cewa waɗannan shehunnai naku ba addinin musulunci suke yi ba ba musulunci ainihin suke nufi ba sun mai da ku shanu ne na tatsa yadda yake kawai za su horar da ku ku yi musu bauta sa'an nan ku mutu ‘ya'yanku su taso su ‘ya'yansu ainihin bauta saboda haka da ku da ‘ya'yanku sai ku zama tamkar Allah ya halicce ku ne domin su da ‘ya'yansu wajibi ne ku san wannan mutanen nan da ku suke za su karantar da ku addinin musulunci za su koya wa ‘ya'yanku karatun ƙur'ani amma ‘ya'yansu sun iya ƙur'ani sun iya hadisi sun iya fiqh sun iya larabci sun iya boko ku kuma ƴaƴanku sai a nuna musu falalar zikiri falalar kidan mandiri dan haka sai ka samu garwa guda a bakin titi an cika ta da dankali a dafa musu su ci a ce ai akwai falala wajen zikiri yaro yayi ta zikiri har kwakwalwar shi ta tabu domin kullun carbohydrate kake ci ba protein kullun dankali kake ci dankali ba nama ba dan mai sai ka tabu sai ne ana hada to kullun dankali ake hada maka kuma kai ta jijjiga jiki fiye da abin da jiki ya ci jiki ko sai an hado an hada karfi an hada karfi yake rayuwa sai ka ci vitamins sai ka ci carbohydrates sai ka ci proteins sai zama kai kullun carbohydrates zaka ci kuma guda daya jama'a mun fahimci wannan dan haka sai zama ƴaƴanku sun kwarkwance ƴaƴansu kuma suna nan shehunnai ƴaƴanku ba su yi boko ba ƴaƴansu sun yi boko ‘ya'yanku ba su taɓa ainihin zuwa ko nan da a biyu sun yi karatu ba ‘ya'yansu kuma sun fita har ƙasar waje sun je sun yi karatun boko sun yi na arabiya to saboda haka ku gane wannan wannan mun yi ne don mu faɗakar da ku kuma kaɗan ne wannan daga cikin ɓarnar da ke cikin jawahirul ma'ani ɗin nan kuma babu wani ɗan ɗariƙa wanda yake ya kai a ce ɗan ɗariƙa wanda yake musun kasancewa jawahirul ma'ani ɗin nan cewa littafin su ne babu shakka akan haka suna ainihin kafa hujja da shi suna ainihin yin addini da shi abin dube a nan shine ku irin waɗannan mutane waɗanda aka ɗauko ku aka saka ku rigima da addinin musulunci shawarar da nake baku shine ku fahimta ku ɗin nan ba 'yan ɗariƙa ba ne a musulunci kuke sai dai sun nemi ku taya su ainihin fada da addinin musulunci ne don haka suka jawo ku abin da muke muku nasiha shine ku rabu da su tun da dama ba su baku wannan ainihin kafirci wanda suke yi ba ku dawo ku ci gaba da yin addinin musulunci tare da ainihin musulmi kar ku sake su saka ku a hanyar da a nan duniya ku zauna da 'ya'yanku cikin fitina ku zauna da sirikanku a cikin fitina sannan ranar alkiyama ku je ku haɗu da fitina a wurin Allah wadda Allah ba zai saurare ku akai ba su kuma ba za su iya lamunce muku ita ba dan haka duk sanda kuka ji mun ce dan ɗariƙa kaza ne to ku waɗannan mutane ku san ba da ku muke ba da waɗannan masu aƙidar ɗariƙa muke don haka ya kamata ku faɗaka tun wuri domin lallai lazumi akan bayanin aƙida wallahi sai an taɓo tijjani matuƙar ana bayani musamman a ƙasashen nan na afirka ta yamma saboda tijjaniyan nan an kama ta a matsayin addini ne ba dan aka samu wasu bayan allah suka tashi da tsarkin zuciya suka rage wa abubuwan nan gudu ba sai da al'amari ya kai jama'a ana raba annabta ana raba aljanna ana allantar da wasu amma tasowar da wasu bayan Allah suka yi suka yi ta gwagwarmaya da abin nan shine fa aka yayyafa wannan fitina ruwa amma fa bata mutu ba shi yasa cewa bayanai dangane da ɗariƙar tijjaniya da ake ci gaba da yi har yanzu bata lokaci ne wannan magana ta wuce wannan ai magana shirme ce domin har yanzu dai akwai masu aƙidar ɗariƙan nan matukar ku akwai masu aƙidar ɗariƙan nan wajibi ne sai an yi wa'azi a kansu kamar yadda ka san matukar da mashayin giya matukar da mazinaci sai an yi magana a kansu to ko tun da akwai su ashe lallai akwai buƙatuwar a ci gaba da magana akan haka yau da duk wani mai laifi zai tabbatar da cewa ya daina yin laifi a ƙasar nan ina jin aikin 'yan sanda zai ragu in ma bai ƙare duka ba to amma matukar da mai laifi ko da ba a tabbatar da shi ba sai kaga 'yan sanda na kai da komowa to haka tun da dai akwai masu yin ɗariƙan nan babu shakka ba zato ba to jama'a za a ci gaba da bayani akan wannan don haka sai an zo an bayyana maka har wajen rububiyya to tijjani ya ainihin tabbatar da wato rububiya ba ga Allah ba kawai ya ainihin rabbatar da komai ya tabbatar da cewa komai rabbu ne yana da aqida ta wahdatul wujud kuma tana nan anan cikin jawahirul ma'ani inda in mun zo wurin za mu ainihin gaya maka insha Allahu ta'ala sai dai ishara akan haka yana cewa a yadda Allah madaukakin sarki yake da fushi wajen ayi shirka da a ce wasu abubuwa da ake bautawa a duniyan nan ba Allah bane to da yadda Allah ke da fushi da tuni ya tarwatsa duniyar amma tun da kaga Allah ya bar Kirista yana bautar Annabi Isa Allah ya bar ba guje yake bautar gunki Allah ya bar Yahuda suke bautar Uzairu ya bar kowa ke bautar abin da yake so to waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ya amince da cewa su ma alloli ne ba don haka ba kishin Allah akan shirka da tuni ya tarwatsa duniyar don haka komai Allah ne yana da wannan aƙida ta wahdatul wujud to yanzu don Allah jama'a sai a ce ba za a yi magana a kan irin waɗannan mutane waɗanda suka lalata aƙidar musulunci suka lalata aƙidar musulmi ba yanzu mutane nawa ne suke da kalma ta musulunci ta gaskiya waɗannan mutane suka cuce su suka lalata imaninsu da aƙidarsu a to sai a ce kuma shi kenan sai a ƙyale saboda me saboda sun iya mazurai saboda sun iya jan yasin saboda sun iya kaza wallahi tallahi ka dogara ga Allah ka faɗi gaskiya babu abin da zai same ka kai ka faɗa musu ma irin yadda annabi Nuhu ya gaya mushrikan zamanin shi ya ce sun maki duni wala tanzurun ya ce duk makircin ku baki ɗaya ku yi ku saurara mini ko misqala zarratin inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum yace na dogara ga Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku saboda haka ya jama'a wallahi sai an yi bayani dangane da dalla dalla akan masalolin nan na dariƙa musamman ana samun wasu da ke bin dariƙun suna lallabowa suna sauraron karatuttukan mu wasu na mallakar kaset ashe lallai a tsaya a faɗakar da su saboda amana ce duk wanda Allah ya sa yana da abin cewa dangane da gyara a musulunci ya faɗa in ba haka ba sai Allah madaukakin sarki ya tuhumce shi Allah madaukakin sarki